الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah madaukin sarki da ya sake nuna muna wani lokaci ya haɗa mu a wannan babban masallacin juma'a na garin dingyaɗe domin ci gaba tafsirin littafin Allah mai girma haka yau muna hudu ga ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shine ainihin ashirin da ɗaya ga watan biyu meladiya dubu biyu da ashirin da biyar wanda ke wannan karatun namu shine na uku a tsarin jirka kafin wannan shekara a muna cikin surtul amfa da haka mun tsaya akan aya ta hamsin da ɗaya yau za mu soma akan aya ta hamsin da biyu waɗar allah maɗaukin sarki ka da abi ali fir'auna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
Allah madaukin sarki ce ka da abi ali fir'auna wato da qawiyun mai karfi ne kuma shadidul iqab mai tsananin azaba Allah madaukin sarki yana bayani a wannan aya cewa aikin wayannan mushrikai masu ƙaryata ka masu ƙaryata abin da aka aiko ka da shi kamar irin aikin al'ummomin da suka ƙaryata gabanin su don haka fa fa'alna bihim ma huwa da'buna sai muka aikata musu abin da ke shine ɗabi'ar mu shine sunnan mu a cikin dukkan ire-iren su masu ƙaryata tun daga mutanen fir'auna har zuwa wayanda ke gabanin fir'aun da wayanda sun ga ƙaryata manzanni suka kafircewa ayoyin Allah duka Allah ce fa ahazahum Allahu bi zunubihim Allah ya kama su niyyar zunubansu ai bi ma'ana ahalakahum ya halakar da su fa ahazahum ahaza azizul muqtadir ya kama su kama wani mabuwayi wanda adda cikakken iko inna Allah lallai shi Allah kauyu mai karfi ne shadidul iqabi mai tsananin azaba ne la ya galibuhu galibun wala ya futu haribun wani mai rinjaya ba zai rinjaye Allah ba sannan wani wanda yace zai gudu to ba zai kucce ma Allah ba na'am
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن في قلوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
wai zalika wancananka na cewa Allah maɗaukin sarki ya kama dukkan masu ƙaryata manzanni bi annallaha lam yakum mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumi domin Allah ba zai kasance ya canza wata ni'ima wadda yawa wasu mutane idan Allah ya muku ni'ima ba zai canza wannan ni'ima ba duk mutanen da kaga Allah ya wa ni'ima kan gani man ta canza to Allah bai canza ba hatta yugayyiru ma bi anfusihim sai da su canza abin da ke kawunan su ma'ana madadin godiya suka yi butulci madadin da'a suka yi sabo marni imani suka yi kafirci to su ma sai Allah ya canza musu wannan ni'ima din wa anna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne alimun masani ne to kuma wannan a karyata ayan Allah a canza ni'ima haka ya kada abi ali fir'auna kamar irin ɗabi'ar mutanen fir'auna ne wallazina min qablin da wanda suka gabace su kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijin su Allah ce fa ahlakanahum bi dhunubihim duka al'ummomin da suka gabata har ya zuwa fir'auna da sun ha karyata manzanninsu suka karyata ayoyin Allah Allah ce mun halakar da su sandiyar zurbansu su kuma a garkana ala fir'auna su kuma jama'ar fir'auna da shi fir'auna din muka nutsar da su a cikin teku wa kullun wa kullun dukkan su kanu sun kasance zalimin azzalumai ana duk wanda Allah ya halakar dama sun kasance azzalumai ne a wannan ayoyin guda biyu za mu ga Allah maɗaukin sarki yana ba da labari game da cikakken adalcinsa da yin adalci cikin hukuncinsa cewa la yugayyu ni'matan an'amaha ala ahadin ba zai canza ni'imar da yawa wani ba illa bi saubi zambin da taka ba sai fasardiyar wani laifi wanda ya aikata amma shi da zarar mutum ya aikata laifi to sai Allah maɗaukin sarki ya kama shi da wannan laifin ya canza mai ni'imar da yake ciki to irin wannan aya zalika bi anna allaha lam yakum ghayyira ni'matan an'amaha ala qaumin ai Allah ya faɗi irin ta a cikin suratul ra'd aya ta 11 da ke inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim له معقبات من بين يديه ولا من خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال an barakallahu fika wato kamar yadda Allah ce ba zai canza ni'imar da yawa mutane sai sun canza to irin wannan neman Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ra'd aya ta 11 bayan Allah madaukakin sarki ya ce lahu maqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amri wato yana da mala'iku shi Allah ya sanya ma kowane mutum mala'iku wayanda ke kai komo masu bibiyar juna suna canjin duti baya gare shi da gaba gare shi abinda aka ambata kowane mutum yana da mala'ika guda ashirin su ne security dinsa masu gadinsa kuma duk inda haka kana tare da wayannan mala'ikun illa dai akwai wasu wurare da shari'a ta toge in zaka shiga wannan wurin mala'ikun za su ja sai ka fito kamar ban daki ba za su shiga ba to amma dai wannan mala'ikun suna nan Allah ya ce suna kare shi suna tsare shi da umarnin Allah ma'ana wannan mala'ikun kawai Allah ya tambaye su ga kowane mutum su zama kamar security masu gadin sa cikin su akwai wanda yake kawai su gadin ka suke yi akwai wanda yake su kuma suna nan abun da hake aikata suke rubutawa kowane dai da aikinsa kuma kowane mutum yana da wannan mala'ikun guda ashirin don haka ashe mu ce ba mu da tsaro wannan kuskure ne wallahi mu adda tsaro musamman idan mutum ya da cewa yana da tsaro ko tabbas yana da tsaro to akwai wani security wanda kai mala'ika kai da Allah ya sa mala'iku su su baka kariya wannan haka abun yake kamar da Allah ya madaukin sarki yace bayan wannan mala'ikun suna nan tsare da kai sai Allah ce to tunda an ce ga security amma wani lokaci kwaɗin sai ka ga wani abu ya faru wanda ga yadda aka ba mutum kariya bai kamata wa'annan abubuwan su faru ba sai ce to inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi Allah ba zai canza abun da ke ga mutane ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abun da ke kawo su a duk lokacin da ka canza daga da'a zuwa sabo ka canza daga ainihin godiya zuwa butulci ka canza daga imani zuwa kafirci to sai Allah ya canza maka wato duk abubuwan da ke faruwa a ya halin rayuwar al'umma ta duniya a yanzu za ka ga duk sabon mu ne ya jawo mana su sabon da muke yi ne da rana sabo da daddare sabo da asuba sabo ko yaushe gashi nan dai sabo sabo ba ba amma san babu yadda za a yi kaga mutane an zauna minti ɗaya zuwa biyar ba a saba wa Allah ba ko muna tsammanin giban nan da muke ta ba samun Allah ba ce kana ce a to ai baka zina baka caca baka shasha amma yanzu da an zama ka ce a shi wai ka ji wani wani abin da ai wannan kaza yi ai shi ma sabo na shi kan sabo na dama abin da ake kira giba zikir ka haka bi ma ya kara ka ambaci dan uwanka da abin da baya so da a ce mutum dogo ne amma bai so a ce mai dogo sai wuce ce kaga dogon nan ya wuce to ka yi masa in dai ka san bai so a ransa to yanzu sai mu duba duka irin laƙubba da suna da sai wanda muke ba yan mu abinda suke so ne ko abinda ba su so wanda ba so ne to idan wannan sabon yayi yawa sai Allah ya canza wannan ni'ima din nan security din sai Allah ya ja su ku ce ku ya ce ku dan tsaya ta kwada sai abu kaza ya faru shine Allah madaukin sarki yace cikin wannan aci wa idza arada Allahu bi qaumin su'an idan Allah ya nufi wani mummunan abu ya samu wasu mutane wala maraddala to ba wanda ke mayar da wannan ba wanda ke tunkure shi da Allah ya nufi zaka faɗi da babur to sai mala'iku su yi tsayin su sai ka faɗi an tattala su don su dawo mota ta za ta jujjuya da kai sai Allah ya sai ta gama jujjuya ta kai da kai inda ha gutsa ka gutsa inda ka karya ya karya inda ka kwalce ya kwalce sannan su dawo Allah ya riga ya nufi wannan to wannan ban wala maradda sannan ya ce kuma wa ma lahum min dunihi min wali ba su da wani majibinci wanda zai taimaka musu koma bayan Allah don haka sani ba wani wanda ya iya taimaka maka ba wani wanda zai iya fitar da kai cikin wata musiba wadda hake ciki ba wani wanda zai iya sa ka shiga wata matsala sai abin da Allah maɗaukin sarki ya riga ya nufa maka haka Allah maɗaukin sarki yana umurtar mu ne yana kiran mu da cewa to mu yi kokari mu gode masa akan nemomin da ya muna domin shi kuma kariyar da yace zai bamu ya bamu ita dama Allah madaukakin sarki ya ce wa qad ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ya sanar وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم na'am ولئن كفرتم إن عذابي لشديد na'am Allah madaukakin sarki ce haƙiƙa ubangijin ku ya sanar cewa idan kuka gode zan ƙara muku sannan idan kuka butulce to lallai azaba ta mai tsanani ce to haka abubuwan ke kasancewa idan ka gode wa Allah ni'imar da ya maka sai Allah ya ƙara maka idan ka butulce ma to ka sani azabar Allah nan sai Allah ya sake maimaita can aya wadda muka faro da ita yace ka da abi ali fir'auna haka dai lamarin yake yadda Allah ke yi da wa'annan kamar yadda yake yi da mutanen fir'auna ire-irensu lokacin da sun ka karyata ayoyin Allah Allah ya halakar da su sanadiyar zurbansu ya tuɓe musu dukkan ni'imomin da suke da ita na lambunan da suke ciki da maremarin da suke ciki da shuke-shuke da taskoki da wurin zama na ni'ima na jin daɗi duka Allah ya ƙwace wannan ya halakar da su da nemomin da ka da suna ta alfahari suna jin daɗi a cikin nemomin duk Allah ya kwace wannan Allah ya ce to wa ma zalamu fi zalika wannan hu ba zalunta su Allah ya ba a duk lokacin da ka ga mutum yana cikin ni'ima ka ganshi a cikin jin daɗi ka ganshi a cikin walwala ka ganshi sai ka ga an waye gari wannan abin babu shi ya koma cikin matsala ya koma cikin wahala ya koma cikin wuya to ba zalunta su Allah ya ba la'alla shi ne ya takaita wajen godewa Allah a wannan ni'imar da ya masa sai Allah ya jarrabe shi da wannan domin me Allah bai kasance azzalumi ba sai Allah ce bal a'a su dai waɗannan kanu zalimi na su ne azzalumai kamar da ta faɗi wa kullin kanu zalimi dukkan su gaba ɗaya sun zama azzalumai na'am
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون na'am الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون fa in ma tasqafannahum fil harb فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون na'am Allah madaukin sarki ce inna sharrad dawabi hakika mafi sharrin dabbobi inda Allah wajen Allah allazina kafaru wa'anda sun ka kafirta wa hum la yu'minu ba za su yi imani ba menene addawabu shine jam'u dabbatin menene addabatu shine kullu ma yadubbu ala ala wajhi al-ard abun da ke tafiya a ban kasa ana kiransa dabbatun illa dai akwai dabbatun mai magana akwai dabba wadda ba ta magana amma duk wata rayuwa ta halitta mai rayuwar da ke taka kawahunta a ƙasa ta tafi ana kiranta dabba akwai mai tafiya akan kafa biyu akwai mai tafiya akan kafa hudu akwai mai tafiya akan kafafuwa masu yawa akwai wanda magin eh, cikinsa yake ja a ƙasa duka dabbatun ne kamar irin mace zai in kan kuma ciji murmula yake yana jan cikinsa a ƙasa to duka wannan dabbatu ne masu tahiya bisa kawo kaga mutane suna ciki masu tahiya da kawo hudu shine sauran dabbobi masu kawo hudu akwai wanda ke kawo sun yi hudu yanzu in ka duba gizo gizo ka san ba kawo hudu gare ba yana da kawo da yawa amma duk dai a ƙasa ake takawa to Allah ce to cikin duka dabbobin da ke ban ƙasa ma'ana cikin dukkan halittun da ke tafiya a ban ƙasa mafi zama sharri su ne allazi na kafaru wa'anda suka kafirta kafiri ya hi zaki zama sharri ya hi damisa zama sharri ya hi duk wata dabba wadda ake ganin sharrantattar dabba ce to kafiri ya hi ta zama sharri saboda mai fahim la yu'minu su ba za su imani ba su yi imani shi yasa za ka ga Allah yana gaya manzonsa game da wa'annan kafuran marasa alkawali cewa duk sadda Allah ya alkawali da su za su saba to kamar za ka ce su wane ne allazina kafaru fa la yu'minun yace allazina ahadta min su ne wa'annan da kai alkawali da su na cewa babu yaki ba za ka yaƙe su ba ba za su yaƙe ka ba ba za su taimaki wasu akan ka ba kai ma ba za ka taimaki wasu akan su ba kun wannan alƙawarin sun ma yanquduna ahadahum fi kulli marratin sannan suna walwala alƙawarin su a kowane lokaci wa hum la taqul su ba su kojin tsoron walwala alƙawarin kawai da sun samu ta dama kawai za su walwala alƙawarin to shi na Allah ya ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ma tasqafannahum fil harbi idan ka same su a wajen yaƙi wa sharrid bihim ma halfahum duk wa'anda abbayan su wace su duk ka kore wa'anda abbayan su in ma waɗanda ake kashewa a kashe waɗanda ake kama a kame ya zama dai duk magoya bayan su an tarwatsa su aina kilbihin ka tarwatsa su abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ce da shi da alhassan albasani da abba haku da sujji da da'ul furasani wa ibnu yana duka sun ce abinda allah ke nuhi wa sharid bihim man halfahum bi ma'ana na kilbihim ka azabtar da su ka tarwatsa su wa ma'ana abin da suka nuhi ne galliza uqubatahum ka kaurara uquba da zaka yi musu wa azhinhum qatla ka yawaita kashi a cikin su li yakhafu man siwahu min al'ada'i domin sauran wa'anda ba su ba maƙiyan da ba su ba su ji tsoron walwali alqawli min al'arab min al'arba gairin su sai su kasance abin lura missa aka ce kai wannan yace la allahum yazakkarun fatar idan kai wannan za su wa'astu ai la allahum yahzaruna an yankusu fatar za su ji tsoron walwale alkawali wa yusna bihim min zalika su ma a musu irin wannan sai Allah ce wa in ma takhafanna min alqawmi hiyanatan wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa
na'am إن الله لا يحب الخائنين
Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan idan kana jin tsoron yaudara ga wasu mutane kana jin tsoron su yaudare ka ayi alkawali su walwale fambiz ilaihim kai waƙi zuwa gare su wannan alƙawalin Allah su hannu ɗaya daga yau a shi kenan ni tsakanin da ku ba wani alƙawali duk abin da kai wannan alƙawalin kai waƙi da shi kuma yanzu sun san kai watsi da wannan alƙawalin kai ma ka sai domin ka a ce wani ya yaudara don haka ai to ƙwararra a faɗa mu cewa wannan alƙawalin babu shi saboda me inna Allah ta'ala la yuhibbul kha'inina Allah madaukin sarki baya son mai yaudara duk wani mai ha'inci Allah baya son sa Allah madaukin sarki yana ga manzon sallallahu alaihi wasallama idan ka ji tsoron wannan khiyana wato wannan ha'inci wannan yaudara ga mutanen da ka kulla alƙawari da su to ka yi wani musu waki da alƙawarin nasu ya zama sun sani kai ma ka sani saboda mi da kai da su duk ya zama kowa ya san cewa babu wannan alƙawarin shine fambil ilaihim ala sa'in bi mana ala muhrin saboda me Allah baya son masu ha'inci Imam Ahmad ya kawo wani hadisi wanda aka amso daga Sulaimu dan Amir yace Muawa ya kasance yana tafiya kasar Rumawa wa kana bainahu wa bainahu amadun akanin sa da su akwai wani fage fa arada an yadanu minhum sai nufi ya kusanci so mutanen Roma din nan wai zankalal amadu idan wannan fagen ya kare ma'ana dama ya alƙawari sun zuwa lokaci kaza ba za a yaƙi ba to amma ga shi ya ta san macen kuma lokacin bai isa cika ba to sai so ya zo kusa gare su ya jira lokacin ya cika idan lokacin ya cika sai ya yaƙe su yana akan wannan sai ga wani tsoho akan dabba yana ce Allahu akbar Allahu akbar wafa'un la gaddarun abin da ke kiya ma'aikin wafa'un la gaddarun kai mai cikawa ne ba mai yaudara ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa wa man kana bainahu wa baina qaumin ahadun fala yahillanna aqdar uqdatan wa la yashuddu hatta yanqadi amaduha manzon Allah ce duk wanda adda wani alƙawari tsakaninsa da wasu mutane na cewa za a yaƙi ba kashi walwal wannan kul- wani kulli ko makashi ko wani kulla wani kulli sai wannan lokacin ya ƙare auyan bis ilaihin ala sawa'in ko kuma gaba ɗaya ce to yanzu alƙawarin an warware gaba ɗaya yanzu an- an an yi jiwa da shi to lokacin da shi wannan tsohon da ke kan dabba ya faɗi wannan magana sai labari ya kai ga mu'awiya sai mu'awiya ya dawo marin da ya je can yanzu sansani kusa ga ƙasarsu in lokaci ya yaƙe su to yanzu ga shi an karanta mai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo ko da aka bincika a shehun wannan tsohon shine wani sahabi wanda ake kira Amr bin Abbas radiyallahu anhu a to haka Allah madaukin sarki ya ce dai idan har za a walwale alƙawalin a walwale shiga su ta manzo Allah yana kiran su wa qala sai ce inna ma kuntu rajulan minhum da ni ma ai can eh, cikin su nike ni ma da ba musulmi nike ba yanzu ne fa hadanillahu azza jalla lil islam yanzu ne Allah ya shiryar da ni yabba musulunci wa za aslamtum fa kullukum malana wa alaikum min ma alaina idan kuka musulunta falakum malana duk abin da aka gare mu na lada idan muka aikata aikin kwarai kuma kuna da shi wa alaikum ma alaina kuma duk abin da tabbatar muna na zunubi idan muka aikata laifi to kuma in kun kai laifi kuna da na zunubi wa in abaikum fa'addu idan kun ki cewa lalle ba za ku yi imani ba yace to ku bayar da jizya shine fa'addul jizyata ku bayar da jizya alhali kuna kaskantattu wa in abaitum in kun kai kun ce ba ku musulunta ba ku bayar da jizya na bazana ku ala sawa sai mu waki da duk wani alƙawari wanda tsakanin mu na rashin yaƙi yanzu kan sai a yi shiga a gwamza kenan inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son mayaudara to haka kuma shi ainihin a- a Salman al-Farisi yayi da su har kwana uku lokacin da aka yi rana ta hudu gadan nasu ilaiha wa fatahuha bi Allah sai mutane suka samu ko ga wannan birnin kuma sai Allah ya ba su dama ya ba su taimako suka ci wannan birnin da taimakon Allah wala
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَأَعِدُّ لَهُمْ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون na'am Allah ce wala yahsabanna allazina kafaru sabaquna wayanda suka kafirta Allah ce kai su yi tsammanin sun cere muna innahum la yujizuna lalle su ba za su gagari Allah ba duk wanda ka ga mutum yana ta'addancin sa jinkiri na Allah ya masa wallahi akwai lokacin da Allah zai kama shi kuma kamun da bai kubcewa har abada ta kai kokari a nisanci zalunci a nisanci ta'addanci karga ka yau ka sha ka yi gobe ka sha ka yi gata karka tsammanin ka ci bilis wallahi inna rabbaka labil mirsali Allah yana nan jiran ka ya riga ya haƙa maka tarkon da in ka fada shikenan sai Allah cewa iddu lahum su makiyan ku musu tattali karka koma kuma tun da an ce "Ah, to ai Allah shi ka bada kariya shi a a to sai ka koma dai kai kwancin kasa lala A'a, Allah ce wa iddu lahum mastata'tum. Ku yi tanadi, ku wa maƙiyan ku tanadi duk abin da kuke da ikon tanadi min kuwatin na ƙarfi. Wa min ribatil hayli ku yi tanadin ɗaurarrun dawakai waɗanda kuke jira ɗaya kwata kwana jira ɗaya kai a busa. Ku taso ku hausu ku je wurin yaƙi. Da wannan tanadin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. da wannan tarin za ku ji tsoratar da makiyan Allah ku tsoratar da makiyanku amma in ka zauna baka da wani tanadi to sai ka ga makiyanka ba su tsoronka wa athari na min dunihim kuma haka akwai wasu makiya wa'anda koma bayan wa'ancan banda wa'ancan wa'anda sun ka fito muku baro-baro suna cewa makiyanku ne to kuna da wasu makiya wa'anda ba su- ba su kai inda wa'ancan ba su suna nan cikin ku la ta'lamunahum ko ba ku san su ba Allahu ya alamu shine Allah shi ya san su banda maki na bay- na bayyane wanda ka san makiyinka ne Kokan na da wasu makiyanan tare da kai wanda kai baka san su ba Allah ne san su shi yasa kullum ka kasance cikin tanadi idan kana tanadin shi ma zai tsorata wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar ko wani irin abu ne fi sabilillah in dai don Allah kuka ciyar yuwaffa ilaikum Allah zai cika muku wannan abin da kuka ciyar wa antum la tuzlamun ku ba za a zalunce ku ba wato nan Allah madaukin sarki yana gawa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kashi zaton kafirai sun tsere Allah ce a'a balhum tahta qudrati ahli qudrata suna karkashin rinjaya ikon mu. wa fi qabdati mashi'atina kuma suna cikin jimke na son mu don haka ba za su bawaye mu ba kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul ankabut aya ta hudu am hasibal ladzina amaluna أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Allah ya ce am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna shin masu aikata laifuka masu aikata zunubai suna tsammanin su cere muna Allah ya ce a'a sa'a ma ya hukumuna abun gada suke hukunta na cewa Allah bai kama su riga sun yi dubara suna ganin sun yi dubarar da shikenan sun sun sun, sun sha to Allah ya ce wannan hukuncin da suke ya muna ma'ana duk yadda suka yi Allah na nan yana jiran su haka nan Allah ya faɗi wannan a irin wannan a cikin suratul nuri aya ta 57 la tasabanna allazina kafaru mujrina لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير Allah ce wala tasabanna allazina kafaru mujrina fil ardi kar kai tsammanin waɗanda sun ka kafirta masu gagara ne su buwa a cikin ƙasa wa ma'awahum nar Allah ce mata tara su wuta wala bi isal masir kuma tare da makoma har yanzu irin wannan a cikin suratul al imran aya ta 196 Allah madaukakin sarki yana cewa la yughurrannaka takallubal ladzina kafaru fil لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد na'am متاع قليل ثم مأواهم جهنم wa bi isal mihad وبئس المهاد Na'am, Allah ce la ya gurran na ka taƙallubin lazina kafaru fil biladi, Kar- kada jijiyar waɗanda sun kafirta a cikin garuruwa ya rutar da kai. Ka gansu su shiga nan su shiga can suna mashi a suna abin da sun ga dama. Sun samu ni'ima, sun samu ƙarfi, sun samu mulki, kada wannan ya ruɗe ka. Mata'un qalilun, dan jin daɗi ne kaɗan, summa ma'awahu jahannam, sannan makomarsu ita ce wata jahannama wa bi'sal mihad cire da wannan shimfiɗa ta jahannama Allah ya kare mu to kaga wannan duk yana nuna wancan biyya da kaga azzalumi kana ganin yana ta zalunci yana ta zalunci kuma kana ganin kamar ya buwaya to wallahi bai buwaya ba akwai lokacin da Allah ya tanada masa jiran Allah yana jira ya kai wannan lokacin ne da ya kai wannan lokacin shi kenan wallahi za a gama da shi to bayan wannan Allah ya nuna maka kafirai ba za su buwaya ba sai umur sai Allah ya bada umarni da cewa to tun da ba su buwayar Allah kar ku zauna dai kuna jira to ai mun bari dai basu da Allah har lokacin da Allah ya kama su a'a sai Allah ce ku yi taradin kayan fada domin ku yaƙe su gurgudun ikon ku da damar da kuka samu shi na cewa aidu da mustaqatum ku yi ainihin tanadi domin su gwargwadon abin da kuka samu iko na ƙarfi da kuma ribatul haili imamu ahmad a rahimahullah yana cewa abin da allah ke nufi wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin yace abin da ake nufi da al'uwa nan shine halbi halbi da haka wancan lokacin kibau ne ake halbawa da bindo da sauransu to yanzu ma ku yi tanadin kayan halbi irin na zamanin ba ana cewa da AK47 suka zuwa suna kai hari ba ko ma ku tare da AK47 ma in ma kuna ku tare da AK49 ƙwarai sai ku aje in sun ka fito kuna halba su ko ma ku fito ai dai rayuwar guda ce kuma ko kun yi su hujja domin idan aka kashe ka wajen kariyar dukiyarka ko kariyar iyalinka kai ka shahada shi kuma an kashe shi dan wuta ne saboda azzalumi ne to amma saboda musulmi duk sun koma rikin ko mafiya za ka ga munafucin mu ne mu ɗin kanmu ke cin yanzu duk da wannan bindiga halbaka ruga wani adda sai wani ya ta ya mai kullu kullu kai wani yana da bindiga sai ka ga an zo an kama shi ana bincike dai yan ka hirgita shi gobe wani makwabci na bai iya sai bindiga din kawai sai a zo kawai kaga an zagaye gari kowa daga mai shiga karkashin gado sai mai shiga karkashin ruhewa sai wanda kawai mutum saboda ana nan wallahi musulunci bai da musulmi su zauna babu makami musulunci bai yadda musulmi su zauna haka hannu sake ba makami yanzu wani in ka duba duk da ya kayan kan kaza ba gidan shi in kaza ta shura sai ya sheka makwabta don Allah a rumu da yuka to wannan bayan zo sai ai mai kamun kaza a kurki ba kama wanda yake yi Allah ya ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin ko yi musu tattalin abin da kuke iyawa na karfi to shine a ake cewa ala innal quwwata kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Uqba dan Amir wanda Imam Ahmad ya fitar manzo Allah ce ala innal quwwata ar-ramya ku saurara abin da ake kira al'uwa da karfi shine haddi kuma wannan hadisin Imam Muslim shi ma ya fitar da shi haka nan hadisin wanda ainihin Imam Ahmad da sauran ahlus sunna suka fitar manzon Allah madaukin sarki yana cewa irmu warkabu wa intar mu khair wa antar mu khairan lakum min antar kamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku halba ku hau abin hawa ya zama kun iya halbin nan ya fi muku alkhairi da zan kun iya abin hawa ya zama ka kware wajen halbi to ko yanzu ta dakin da ake ko da kibiya gare ka kai ko bindo gare ka in ka kware da halbi kila mutum bai san da ba kai kasu ka mai duki to duk bindiga ta sai ya sheta kai za ka dauka don ma na duk da koyon halbin ba a yi duk an yi sai wanda ke sunna ke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zan musulmi suna koyon halbi shi na mamman zala ce ba wasu abubuwan da ake tsere da su sai abawa guda uku daga cikinsu ya ambaci halbi koyon halbi a zo a fita ga fili kowa ya tafi a ɗan sarka wani wacce to sai an gani wa zai halbe shi kowa ya halba a samu wanda zai daɗar da zai nemi da kaza haka nan iya hawa- iya sarrafa abin hawa kamar dawakai wancan lokacin da ake yaƙi da dawakai yana daga cikin abin da musulunci ya tada daga dukkan musulmi ya zama ya iya sarrafa abin hawa wurin yaƙi yana iya kwantar da shi yana iya tada da shi yana iya suka da shi yana taya sanu sanu da shi gwargwadon yadda bukata ta kama gashe ko ka ga da yake ababen hawan ba irin wa'ancan na ba to yanzu kenan ma akwai bukata ga musulmi ya zama suna iya sarrafa ababen hawa na yanzu wanda ake yaƙi da su sai Allah madaukin sarki ya ce wa iddu lahum mastaratu min quwwatin wa min ribadil hayli kuma ku yi musu tattalin daurarun dawakai ma'ana ribadil hayli su ne dawakan da yake an aje su kawai ana jiran ko ta kwana jiran kawai ake a busa magana eh, kugen yaƙi a buga kugen yaƙi shikenan kowa ya jawo nashi doki ya hawa imam malik ya ambata a wani hadisi wanda an so daga Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairu li salasatin dawakai na mutum uku ne dawakai na mutum uku ne ma'ana cikin mutane masu kiwon dawakai to mutum uku ne li rajulin ajrun wani mutum za ka ga yana kiwon doki yana da lada kiwon dokin da yake yi wani rajulin sitirun wani mutum yana kiwon doki doki ya zama mai kariya wa ala rajulin wizirun wani mutum yana kiwon doki amma dokin zunubi ne a kansa wani yana kiyaci doki a bashi lada wani ya kiyaci doki kiwon doki ya zama kariya gare shi wani ya kiyaci doki kiwon ya zama zunubi a gare shi to wane ne ya abu yake ce wa amman lazi lahu ajrun amma wanda ya kiwon doki lada ne gare shi fa rajulun rabataha fi sabilillah mutumin da ya daure dokin domin Allah yana jiran kawai lokacin yaki ya hau doki ya je ko ya ba wani ya hau ya je yakin fa qala laha fi marajin wato ya tsawaita daure doki a cikin fadama fa ma asabat duk abun da ta taba fi qiliha a cikin wannan a wurin da take a cikin wannan fadama din nan na lakat da komi kanan lahu hasanatan duka za a rubuta masa lada da ciyawa da za ka kawo mata da kashin da za ta yi da tsarin da za ta yi da lakar da za ta tattaka da duk abin da komi za a rubuta maka lada da a ce za ta kace giyarta ta tafi ainihin tudu ɗaya ko tudu biyu kafin a kamo ta kanat asaruha wa aurasuha hasanatun lahu da ainihin takunta ma'ana sawunta da kashin da take lokacin ta kuce dinan duka sun zama lada gare shi kana daure da doki kana jiran lokacin yaƙi sai dokin ya kubce aka bi shi ya kuce ya kuce ana bai da shi a kamo shi to duk inda ya kai kafin a kamo shi din duk takon da ya za a rubuta maka lada duk kashin da ya sata yana gudun ko yana abun nan duk za a rubuta maka lada to kaga wannan lirajulin ajarun kuma haka nan da dokin zai gita wata korama ya sha ruwan koramar amma kai mai shi baka yi niyya ka sha da shi ba kuciyar na da ya zo faɗa ruwa sai ya sha ruwan nan to shi ma kana zalika sanatun lahu wannan ma zai zama lada gare shi wa hiya li zalika rajul ajrun don haka doki ya zama lada ga wannan mutumin to shi kuma mutumin da rabataha tana'uman wa ta'affufan mutumin da ya daura doki kawai domin nuna jin daɗi da kuma kamewa idan bukatar tafiya ta kama shi sai ya hau abin shi ta yi lalura shi ya dawo walam yansa Allah fi riqabi sannan ko bai manci haƙƙin Allah ga wuyan wannan dokin wala zuhuri haka nan bai mance da ake Allah kan banta ba ma'ana yana ciyar da ita gurgudu yadda ya kamata yana kiyaye ta ba zai wahalar da wannan dokin ba wa hiya lahu sitirun to ya zama kariya gare shi da lokacin bukata ta kama shi nan tafiya sai ya kama abin sai hawa tafi kila ma idan wata lura ta kama shi wanda kana bukata kuɗi sai ya kama abin shi sai so ya samu kuɗi ya lura ta kaga ya zama kariya gare shi wa rajulun wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa nawa'an fa hiya ala zalika wizrun amma mutumin da ya aji doki don ɗaya alfahari don riya don nuna ƙasaita ya nuna ya isa ga doki nan to shi kan ya zama zunubi a gare shi ya zama zunubi a gare shi duk wanda ya ɗaure doki ba don kare kansa ba ba don jihadi ba kawai don nuna ƙasaita da isa to wannan dokin zunubi ake rubuta masa sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su jakkaiwa tun da na magana doki nan to shi jaki a mutu ya aiki jaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma anzalallahu alayya fiha shay'an Allah bai saukar da komi garan akan abin da shafi jakkai illa hadhihi al-ayatul jami'atul fazati sai wannan aya wadda yake ta tattara komi da komi kuma wadda yake makadaici ce shine fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratul zalzala aya ta bakwai zuwa aya ta takwas wa man ya'mal mithqala dharratin فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ko dai khairan فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره na'am ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah madaukin sarki ce fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata ko da kutunkucin nauyin azzarra ne na alkhairi zai ga abin sa mana duk abin da kai na alkhairi duk wanda yake kadan sai an gwada maka abin ka mana sai an baka sakamakon shi wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara shi kuma wanda ya aikata ko da kutunkucin nauyin azzarra ne na sharri to zai ga wannan abin to kage kenan manzo Allah yana zuwan ya yi kiyasi da wacce aya cewa su ma jakkai in dai ka aje su domin kariyar bukatar ka lalurorin ka da kullum ka aje su za a baka lada idan ko ka aje su kai don nuna kasaita nuna isa to za su zama zunubi a gare ka wannan hadisi da Imam Bukhari ne da shi da Muslim kuma to an so ga hadisin shi Malik Imam Ahmad rahimahullah ya so da hadisi wato hadisi Abdullahi dan Mas'ud daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al-khailu salasatun dawakai uku ne farasul rahman doki guda na Allah mai rahama ne wa farsul lil shaitan doki guda na shaitan ne wa farsul lil insan doki guda na mutum ne yace amma dokin Allah shine wanda an ka aje domin jiran yaƙi domin daga addinin Allah don haka tattakarsa da turosonsa da baulinsa duka wato ya ambaci dai duk abin da ya so ya ambata na nuna duka wannan lada ne ga mai shi amma wanda a dokin shaitan wallazi yuqamaru wanda ake cace da shi ai kaza yan kai kaza na aza doki na ni kuma in kace na aza dokin ka to kaga wannan ya zama na shaitan aw rahanu alaihi ko a jingina shi a wajen abin da shi cace din amma dokin da annan mutum dokin da mutum ya daure yana neman ya haifi 'ya'ya ƙila ‘ya'yan ya yi amfani da su wajen lalurarsa to wannan doki ya zama masa kariya daga talauci yana haihuwa kana sai suwa kana lalurarka to mafiya malamai da Allah cewa abdullahi mastaratu min quwwati mafiya malamai sun ta cewa abinda shi halbi din nan koyon halbi ya zama kaya halbi kaya sarrafa duk wani abin halbi ya fi ya zama kaya sarrafa abin hawa wannan shine abin da mafiya malamai suka tafi akai imamu ahmad eh, imamu malik shi ka yana ganin arrukubu abdul min rami wato ya zama kana iya hawan abin hawa ka sarrafa shi wajen yaƙi to ya fi ya zama halbi da ka iya amma dai magana jumhuru ita ce magana mafi ƙarfi na cewa halbin nan shi ne ya fi da haka har yanzu akwai hadisin al'imamu ahmad wato hadisi wanda ainihin ya anso ga mu'awiyatun hadijin wanda shi mu'awiyatun hadijin ya gitta inda abu zaril gifari shi abu zaril gifari na zagun dokinsa sai ya am tambaye shi mi kake yi ga ainihin dokin naka ya ce ina tsammanin anna hadar farsa kadistu jiba lahu da awatu wannan doki yana tsammanin an karɓa addu'arsa wato kaji abin da abu zai ya ce mashi mu'awitin hadijin da ya koke wajen doke sai na dan ta taba shi na shafarsa ya ce me haka ne wajen doke ya ce ina tsammanin wannan doke an amsa addu'arsa ya ce wa ma du'a bahimatin min al-baha'im menene addu'ar dabba daga cikin dabbobi qala wallazi nafsi bi yadihi ma min farasin illa wa huwa yad'u kulla saharin wa yaqulu allahumma anta khawwaltani abdan min ibadika waj'alta rizqi bi yadihi waj'alni ahabbu ilayhi min ahlihi wa malihi wa waladihi yace ko wani jiji doki sai ya addu'a yace Allah kai ka hore ni ga wani bawa daga cikin bayinka ka sayo wannan bawa a hannunsa abinci na yake shi ke ciyar da ni to Allah ina roƙonka ka sa ya fi so na ma'ana ya so ni sama da son da yake wa iyalansa ya so ni sama da son da yake wa dukiyarsa ya so ni fiye da son da yake wa 'ya'yansa to kaga idan yana son sa to kaga ainihin zai kyauta masa wannan dai akwai riwayoyi daban-daban masu bayani akan ainihin ba wato falar rika doki idan dai an rika shi domin Allah don haka dai Allah madaukin sarki ya umarni cewa a tanada ƙarfi ma'ana kayan halbi a tare da dawakai ma'ana duka wasu ababen hawa waɗanda ke da su ne ake barazana ga makiya to wannan zai tsoratar da makiyanku zai tsoratar da makiyan addinin musulunci domin hadda makiyanku na cikin gida waɗanda ainihin ba ku san su ba Allah ya san su to Allah madaukakin sarki ce tare da waɗannan dawakan wannan kayan faɗan zai tsorata su yanzu mu duba abin da ke faruwa koriya ta arewa kullum barazana take wa Amerika saboda min saboda an san tana da makamai sai kaga Amerika ta ki kula ta amma wata ƙasa kawai tsaye tura an kai sojoji sun kawo mu shugaban ƙasar saboda min saboda an zan ba su da ƙarfi to da zaran aka san kuna da tanadi kuna da ƙarfi wallahi shakun ku ake yi ai ko yanzu banda din da ake yi akwai garuruwan da ba su shiga saboda sun san mutanen garuruwan sun shirya to wannan dai duka yana nuna mana cewa mu yi kokari mu yi tanadi don haka wannan tanadin shi ke tsoratar da abokan gabanmu shi ke tsoratar da makiyan Allah shi ke tsoratar da dukkan wani mai nufin ainihin ya ƙulla maka wani sharri a cikin rayuka to sai Allah madaukin sarki ce to duk wanda duk abin da kuka ciyar wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu duk wanda yake mai kadan ko mai yawa fi sabilillahi idan dai kun ciyar da shi domin Allah yuwaffa ilaikum za a cika muku wannan abin wa antum la tuzlamuna ku ba za a zalunce ku ba ya zama ka ciyar da wata dukiya ba a baka lalanta ba kamar yadda Abu Dawud ya rawaito hadisi anna dirhamu yudha'afu sawabu fi sabilillah ila 700 dirham idan ka ba da naira guda domin daga addinin Allah za a lullanka ta har zuwa 700 kuma wannan ya samu shaida alqur'ani mai girma a cikin suratul baqara aya ta 261 إن الله كتاب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل نعم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة نعم والله يضاعف لمن يشاء نعم.
والله واسع عليم Allah madaukin sarki ce masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin wa'anda ke cire dukiyarsu domin daga addinin Allah duk inda yake Allah ya tashi kana kokari ka ba dukiyarka Allah ce ka masalu habbatin kamar misalin kwaya ce ɗaya ta gero ko ta dawa ko ta masara ko duk abin da ake so ka faɗa inda abin da ke fita zangarniya ne ya- ya fara an bata saba sanabila wannan kwaya ɗaya ta fitar da zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba cikin kowace zangarniya akwai kwaya ɗari ma'ana a kaddara da zangarniyar gero zaka zage ta ka sussuke ta za ta samar da kwaya ɗari kuma ka san ma wata tafi haka to haka ciyar da dukiya domin Allah yake kaga fa zangarniyar ƙwara guda ta ta fito ita ta ta haihu saboda kyawun wurin da takin da aka wurin da wani saboda ake samu har ta kai kare bakwai ko wani kare fitar zangarniya to ko ta zangarniya da zaka sussuke ta kalisa kwayata za ta kai ƙwara ɗari to wannan shine mafi kankantar abun da ake sakan kama ga duk wanda ciyar da dukiyarsa domin Allah shine mafi kankanta yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lullunka ga wanda su lullunka ma mana sai ya lunka maka ma sama da 700 din nan wallahu wasi'un alim Allah mayalwanci ne yana da abin da ke lullunkawa alimun kuma ya san duk waɗanda sun ka cancanta a lullunka musu Ibn Abi Hatim ya zo da hadisi daga Sa'id ibn Jubair wanda aka amso daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa annahu kana ya amuru Allah ya tasaddaqa ila ahli islam manzon Allah yana umarni cewa idan za a bayar da sadaka kar a ba kowa sai wanda an musulmi to da farko musulunci haka ake to daga baya sai wannan aya ta sako ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wa ilaykum duk abin da kuka ciyar na kowane irin abu ne in dai don Allah kuka yi to Allah zai cika muku lada ku don haka a daga nan daga saukar wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci duk wanda mutum yana iya bada sadaka ga duk wanda ya roƙe shi kowane irin addini ko mutum ke yi duk da kafiri ne zo ya maka bara ya ce ka taimaka masa to ya halatta ka ba sadaka kuma Allah zai baka lada na wa in jarahu lisan وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله na'am إنه هو السميع العليم Na'am. Allah maraukin sarki ce wa in jana hulis salmi su abokan gaban idan suka karkata zuwa ga cewa a zauna lafiya yanzu a zo a shirya a yi sulhu ka a yi faɗa to fa jana halaha kai ma karkata zuwa ga saman zaman lafiya ɗin saboda musulunci baya son rigima musulunci baya son yaƙi sai idan ta kama da shi yasa za ka ga duk inda ka ji musulmi sun yaƙi to kokarin su an kai amma dai ba su ke fara yaƙi ba in ka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kaf ɗaya bai fara yaƙi ba sai da aka fara yaƙarsa sai da aka kore shi daga garinsa sai da aka zo ana tsangwamarsa sannan ya fara yaƙi amma farko duka Allah hankuri yake ba su ka yi hankuri ka yi hankuri ka yi hankuri to lokacin da tura ta kai bango aka fitar da shi daga garinsa aka kore shi to wannan sannan ne kaga kenan daga inda ko aka fitar da gidanka daga gidanka aka kore ka daga garinka to kaga ai wannan yanzu kai an ja- kai an ka ja- janka an kai Tura ta kai bango.
babu yadda zaka yi dole sai an tsaya an faɗa din to kuma muka duba nan shi Usman bin Fodo ta kamar Allah bi rahmatihi duk zaman da yayi yana ta dawa yana ta rubuce rubuce yana kira zuwa ga musulunci yana kira ga cewa a bar shirka a bar bori a bar tsahi a bar al'adu a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamani da sarakuna uku sarakunan gobe bai yaki da kowa ba ya yi zamani da bawa jangorzo ya yi zamani da yakubu ya yi zamani da na fata duk bai yaƙi da su ba duk da yake na fatan ga na fatan maso maso yaƙin fara kunnuwa amma da shi ma bai yaƙi da su ba sai lokacin yunfa wanda ke yunfa shi ya fara kai masa hari bayan ya ce bar ƙasa amma shi kaɗai kai ta yi da kowa cikin mutane sai ce a ya zarabu da mutane na sun ka ɗunguma da shi da mutane ne suka ta sama gudu can kuma yin fa aika runduna aka zo aka yi musu yaƙi wannan shi ne farkon yaƙin da ya kuwa tsakanin su kaga su majin su aka yi don haka duk inda kaga musulmi ya yaƙi ko jami'an kai farawa an kai ba shi ya fara ba shi yasa Allah ce wa in janahu lisalmi idan sun karkata zuwa ga son zaman lafiya na halaha ka karkata zuwa ga son zaman lafiya dinnan wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innahu huwas samiul alim lalle Allah shine mai ji kuma shine masani don haka idan kuma sai da nuhin wata wani wana Allah ce wa in yuridu an yahda uka وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
Allah madaukin sarki cewa in yuridu an ya hada uka idan sulhun da suka nema suna son su yaudare ka ne to fa inna hasbaka Allah hakika Allah shine magayisan ka shi zai ishe ka huwa allazi ayyadaka domin Allah shine wanda ya karfafa ka bi nasari da taimakonsa wa bil mu'minin kuma karfafa ka da mu'minai Allah ya sa taimakonsa kuma ya sa ga mu'minai suka mara ma baya don haka ko da an nemi sulhun da kai da niyan yaudara to Allah zai san maka kuma Allah fa baina qulubihim Allah shine wanda ya hada tsakanin zukatansu zukatan susuwa ma'ana kabila ausu da hazaraju mazauna madina kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi shekaru ɗaruruwa suna yaƙi tsakaninsu kabila biyu ne kuma 'yan gida guda ne domin da ausu da hazaraju mutane ne guda biyu wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya suke sai tsakanin zuriya sai zama yaƙi ake kullum kuma ya zama an shekaru ɗaruruwa ana yaƙi sai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya haɗa zukatansu suka zama ƴan uwan juna suka zama abu guda Allah ce walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainal qulubihim da za ka kashe duk abin da dukiyar da ke cikin ƙasa gaba ɗaya ko nawa za ka kashe Allah ce baka isa ka da zukatansu ba walakin Allah Allahu bai sai dai Allah shine ya haɗa su innahu azizun hakim lalle shi Allah magwayi ne ko mai hikima a cikin duk abin da ya nufa don haka Allah madaukin sarki ya nufi da zukatansu kuma Allah ya taimake ka akan su don haka idan suka ce a zo a yi sulhu a zauna a- ba da yaƙi ba to kai ma ka ainihin karkata zuwa ga nema a yi sulhu na. amma idan suka yi da nufin yaudararka da nufin su zalunce ka su ainihin fito maka ta inda baka sani ba domin da yawa aka cewa a yi sulhu to amma sulhun da ake yi ana so a ɗan tsagaita yaƙi ɗan lokaci domin su shirya kamar irin abubuwan da ke faruwa ga wata tsakiya duk lokacin da wasu sauran irin iran da sauran wasu kasashe suka kai ma ainihin yaƙi ya kawar tsakaninsu da isra'ila sai ka ya ce to a to a hau teburin shawara ana sulhun ta da ce dan tsagaita wuta zuwa lokaci kaza ana cikin haka sai kaga isra'ila ta shirya ta koma kai hari to shine Allah ce su wa'annan makiyanka idan sun yi wannan domin nufin yaudararka to Allah zai ishe ka kuma Allah shi ne karfafa ka kuma Allah shi ne haɗa zukatan waɗanda da ka gai tare da kai kai duk abin da za ka kashe na ban- na dukiya a ban ƙasa ba ka isa ka haɗa zukatan su ba haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa zukatan al'ummar musulmi na duniya baki da na
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون na'am Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai annabi Allah ya ishe ka da kai da duk waɗanda sun ka bi ka daga cikin mummuni mana da kai da musulmi da ke tare da kai duka Allah ya ishe ku sannan Allah ya sa kira annabi ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi haridil mu'minina alal qital ka kwadaitar da mutane ka zaburar da su akan cewa a je a yaƙi saboda ni in yakun minkum ishiruna sabiruna idan aka samu mutum ashirin cikin ku masu hankuri ya ga libumi a taini za su rinjaye mutum ɗari biyu yanzu idan aka samu musulmi biyu jajirtattu to suna iya su rinjaye kahiri ɗari biyu kowane musulmi ya- madadin kahiri goma yake saboda me wa in yakum minkum mi'atun idan an ka samu mutum ɗari daga cikin ku yaglibu alfan suka rinjaye mutum dubu na kafirai saboda kowane musulmi ɗaya idan jajirtaccen musulmi na to yana yi makafiri goma saboda me bi annahum qaumun la yafqahuna saboda mutane ne waɗanda ba su fahimta to lokacin da wannan aya ta sauka abin ya tsananta musulmai ya tsorata sosai saboda ga saukar wannan aya idan mutane kafirai suna so ɗari kuna ko ashirin duk wanda ya gudu ya aikata laifi in suna ɗari biyu ku kuna ko ashirin to duk wanda ya gudu cikin ku to ya yi babban zunubi haka ne in suna dubu kuna ko ɗari duk wanda ya guda babban zurbi to kaga godole ana samun waɗanda adda rauni cikin ku to sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Allah ya ce to al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu kan Allah ya sassauta muku wa alima anna fikum da'fan ya sa akwai rauni cikin ku akwai masu rauni daga cikin ku don haka fa in yakum mi'atun sabiratun ya gabi dubu mi'atun ya akwai ɗari masu hankali za su rinja ɗari biyu yanzu an dawo ƙasa kowane musulmi guda ya yi faɗa da kahiri biyu wa in yakum minkum alfun in akwai dubu gare cikin ku ya galibu alfaini suka rinjaye dubu biyu bi iznillahi da nufin Allah wallahu ma sabirin Allah yana tare da masu hakuri to akan wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kudaitar da al'ummarsa ya kudaitar da sahabbansa akan cewa dubu lokacin da ga kafirai sun huskanto da ƙarfinsu da yawansu da tanadinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa bansa qumu ila jannatin arduha samawati wal ard saboda ina fatar in zan cikin yan aljanna ga da ka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innaka min ahliha to kana cikin yan aljanna saboda yayi murna da ake a abin nan mutumin ko ya tafi da takobinsa kubin ya kare ya kare kuben ya fidda takobinsa ya zage yana rike da ɗan ƙwarorin da bino zai ci ya ce kai ya jeho da yan dabin nan ya ce la'in hayi la'in ana hayi to hatta a kulu hunna inna hala hayatun awalla ya ce in na ya hannu cin da bino ga ai na- na tsawarai don haka shi yanzu yake so a kashe shi yan ƙwarorin da bino yana ci ya jefa da suna gani ya tsaya sai ya ce da birin ma ya- ya shiri ta bari ya je ya faɗa jannu kuma haka ya je gabai kuma ya yaƙi sai da aka kashe shi to kaga wannan duka yana daga cikin taharidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa sahabbansa game da zuwa yaƙi to da yake dai lokaci yayi insha Allah nan za mu tsaya darasi na gaba insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya fatar abin makaranta daidai Allah ya ba mu ladan daidai kurakurai Allah shi yahe muna wannan haɗuwar da muka yi Allah sai ya mata albarka ya sa ta sanin ji daga baki daya duk masu taimaka wajen tafiyar da wannan karatun muna roƙonka ya Allah ka sanya lada a cikin mizanin kyawun ayyukan su musamman mai wannan gida wanda ke shi ne mafarin a fara tafsiri wannan masallacin muna roƙonka ya Allah ka bashi la- lada kuma ka bashi lafiya ka ainihin sanya mishi lada wannan aikin hakanan akwai shi mai girma katako wanda ya dauki nauyin ana sa wannan tafsiri a gidan tv wato talabijin na ƙasa shi ma muna fatar allah ya saka musu da alkhairi mutane wurare da dama suna amfana da wannan sosai Allah ya saka da su ma yan midiyan da ke zuwa suna ɗauka suna watsawa Allah ya saka mu kowa da alkhairi da duk wanda ya ba ta hibirin ma ko ta nuna sha'awa ne a ransa muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya ɗauki da aljanna baki ɗaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah